na uku a cikin siffar da ake bukata a neman siffar da ake bukata a neman ahalin fari wanda suke mafi fita a hakubin imamai sun suka fi cancanta a ce limamai wanda suke mafi fita su suka fi cancanta a ce limamai ne wato sun tsofin suna da dama a gajiyar da biyu dudu hafi wanda yake ya kamata a ce an samu tsofin nan a cikin liman wani ya an yako na fagiya shi ne ya zama masanin fikihu wanda yake bai san fikihu ba bai cancanta limanci ba wa ƙari a karatu kuma ya san karatun ƙur'ani kuma mai tsoron Allah ya zama kuma yana da aure wani iman ya zama kuma yana da daraja ta fuskar dangantaka matsala ya zama iyalin gidan annabi ne ko ko zai zama wato yana da daukakar dangantakar ala kulli hali ya zama ma'abucin sufa kyakkyawa yana da murya kyakkyawa ya zama ya samu yardar mutane wanda mutane za su yarda da shi ne wannan sun da aka ambata su ne sofin liman wanda yake cikakke sai limamin da yake cikakke wanda za su sa mutane su sofin su sallah ya ta ringa jan su zuwa ta ringa yin sallah a bayansa to ma abu ta bibi ko su suka kamata da su jagoranci a sallah din da yake fiye da wani su domin su wasu ɗane tsakanin Allah da bayansa dan hadisin da dara kudni ya ruwaito da shi da bai haƙi wannan da ce ku sanya zababbu a cikin ku su ne za su dinga yi muku limanci domin su su ne ba wato kamar yan aiken ku ko masu kai sakon ku tsakanin ku da ubangiji da amma alkirin ruwa ya rufe an kana kamar alkirin ruwa ya rufe Allah karanta a gare shi na rufe na ce za a nabi sallallahu alaihi wasallama ni da wani abin finawa ya na so kuma komowa da gaibansa sai ke da mu idan sallah ta zo ku kiran sallah a kima sannan ku yi kama wanda ya fi girma wanda ya fi yawan shekaru a cikin ku ya muku limanci wannan hadisin mutum uku sun ruwa shi buhari da muslim da abu dawuda Adida ya fi tarihi wanda ke zaɓaɓɓu a cikin kusurin su ne masu yin kiran sallah. Janayin karatun Ƙur'ani a cikin kusurin su ne masu yin limanci. An zama daga Abi Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kare shi a gare shi ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi iya karatun Ƙur'ani shi ke limanci a cikin mutane. Ina zama duk daidai ke wajen iya karatun Ƙur'ani da wanda ya fi sanin tsarin da ake kai. Eh kun zama daidai ne a wajen sanin tsarin da ake kai to sai wanda ya fi daɗewa dangane da hijira. Ya zama a nan kan dajin sun mai duka da sa dubu a yi shekaru. Ba daidai ba mutum ya san zai wa wani limanci a ƙasar wani. yana ga kan wani to ya da wani mai limanci ba dole ne ba ya zauna a gidan mutumin bisa shimfa shimfiɗarsa ta musamman illa ne sai fa da ya tashi mutumin wannan hadisi buhari da muslim da abu da tuzi da sai su wato a tusu biyatin da su wato amma ban da shi buhari shi yasa muslim abu da tuzi na fa'i da sun wato wannan hadisin an kafa daga abi adiya Allah ya kare da a gare shi abu adiya yake na da kuma rufe ya kasance yakan zo mana a gurin da na muke sallah yana hira wata ran yana wajen wajen hirar sai sallah ta zo muka kai da shi a kuke da muke nan limanci sai ce yi takakken ba ruku a wani a cikin ku ya wuce gaba ya aka tattaru in ya so zan faɗa muku dalilin da yasa ban yadda in wuce in muku limancin ba a yasa kuka gama muku limanci ba dan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya so yana cewa wanda ya ziyarci mutane kai ya ce shi ne zai musulmanci wani a cikin su ya musulmanci wani hadisi masu sunanu su sarwato shi a an saba daga abi umama Allah ya ƙara da a gare shi ya saba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mutum hukun sallar su ba ta wuce kunnuwansu na farko bawa da gudu daga iyayen gudunsa in yana so a karbi sallar ta to ya dawo sai mace ta biyu mace ce a da ta kwana alhalin mijinta yana mai bishi da ita na uku imamin mutane ya mai musulmanci alhali ba sa son min nasa don su rasa yadda za su yi sai mu da abu dawo da su suka ruwaito wannan hadisin an gaba daga abdullahi bin umara Allah kara yarda a gare su ya gaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala fadala sallallahu alaihi wasallam yake mutum uku suna kan tudu na almiski tarin yashi na almiski a ranar alkiyama jama'u farko da jama'u na karshe za su ringa burin ina ma a ce su suka samu matsayin da waɗannan bayan Allah suka samu na farko dai mutumin da yake kiran sallah guda biyar din nan shi kullum yana wani da ta sai ne da dare sai ya kiran sallah kiran sallah nan biyar sai bai ba ɗaya daga cikin da yake tsere masa na biyu mutumin da yake yawa mutane limanci alhali sun yarda da shi na uku shi ne bawan da yake rama da hakokin Allah da ke kansa ya ba da hakkin kuma haƙoƙin iyayen gijinsa. Sun zo ne da Imam Ahmad ta rawaito wannan hadisin. Cewa da aka ce a tsaya a kula da sallah amma ba wai haka yana nufin a cece ba. A'a sauƙaƙa amma farkon sauƙaƙa din a tsaya a cece ta. An zama daga Abdul Rasul Al-Ansari Allah ya ƙara ya gare shi. Ya cewa wani mutum ya ce Lalla na rantsa da Allah ya rasu lallahi ko da yawa sai a sallar isha ba ne ba kowa ya sha haka ba kowa ne saboda in aka ce za a sallah aka ba shi limanci in ya tashi sai ya tsawaita mana an wasu rin yace ba ta ga manzo ba sallallahu alaihi wa sallama a wani gargaɗi da yi ya fi tsananta da nuna damuwa ke da yadda ya nuna a wannan ranar sannan yace munaffiri ne a cikin akwai masu kokarin su zartasar da bayan Allah daga addinin Allah abinda ake kokari abinda ake nema daga dukkan musulmi ke kokarin jawo hankalin bayan Allah ga addinin Allah ta hanyar gwaninta yadda za su yi amma ta an samu wanda yake zartasar da bayan Allah daga addinin Allah ai abu abin yayi muni duk wani a cikin ku wanda ya sallah da mutane matin za'ida ce ya gaggauta kai ya ce zai tsawaita kai ya ce zai tsawaita don yadda aka faɗa sanin hadisai bai san waye ba ta zai ci kwanan ma an faɗa ko ai masibin ra'ifa a cikin mutanen da suke bayan sa ba mamaki a samu rarrauna ba mamaki a samu tsohon ba mamaki a samu wanda ga bukata ya sa a gaba eh ga bukata ya sa a gaba ya sa shi da irin wannan a rinka kokari kenan ana sauƙaƙa wa mutane eh ba irin yadda ko ba fim ba suna yi har kowa ya shige ko har kowa ya suke a gaje a gaje wai wani ba tsari jiki ya fita ko to idan ya sallah ga kansa ya tsawaita yadda yake so wani hadisi mutum biyar ne su ruwaito an gana ga nasu malik Allah kare da a gare shi ya ce ban taɓa sallah ba wato an ce abin da yasa aka faɗa ya a gani ta don mutane kai zama mutane sun cutu wa misluhu misalin wannan ma inda yake za a ɗauka kamar mutumin da ya sallah ne ga kansa jama'atun mahasuruna mutanen da yake iyakantattu ne na rahu bitadwi kuma sun yadda ya tsawaita musu to don ya tsawaita musu wannan ba laifi bane wani ruwa ce ya zo a wata ruwaya ta da mu'azu musalli na annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina mu'az ibn jabal ya kasance yana halartar sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwarsu banu salimata salimata ya yi musu sallah abin da ya sallata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yi musu sallar isha da daddare ya karanta bakara gaba daya a sallar ishan nan sai har zono ubayy ibn ka'abin ya fito daga sallar ko ya haram ibn malhana sai mu aje ya ringa cewa ai da san munafiki ne in ba da munafiki ba muna sallah ka ce za ka fita sai wannan labarin haka ya isar wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mu'azim jabalin an da fattano kai kan mai kokarin ka ga ka raba mutane da addini ne har sau uku yau mace shi ya ce wa ringa karanta sura biyu daga tsakiyar mufassalu ina misali kamar wasu rayuwa tsarik ko wa shamsu ruhaha ko sabi su da bika la'ala da hal'ataka to an halatta an zaune da Anas ibn Malik Allah kare ta a gare shi yace ban taɓa yin sallah ba bayan wani liman da ɗai wanda yake ya fi sai ake sallah amma kuma kowa ta sallar ke da annabi sallallahu alaihi wa sallama lamarin da sha'anin manzo Allah ya kan ji kukan yaro din din wannan muhabbatun min sajilati shi yasa ya zo musu tsarin da ya cewa ko inda an ce wakilu illa ne ku na fi kamfala ta fi galiban bi in zai musala don ga ta zo fili ne na su yi zo ba a gaban ta ko Wanda Allah ya kan ji kukan yaro ana sallah yaro ya fashe da kuka ya san ga sallarsa tumtar tsoron kada ya zamo an wahal da uwarsa uwar yaro a wata ruwaya maza Allah ya ce hakika na kan tsaya a sallah ina nufin tsawaita sallan nan amma sai in ji kukan yaro sai in takaita in gaggauta a cikin sallata don tsoron ba na son a ce na wahal da uwarsa uwar yara wannan hadisi mutum da yadda suka ruwaito an gama daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce duk wanda aka nada a matsayin shugaban ku ko sarkin ku yace zai muku sallah to ku kyale shi muku sallah in sun yi daidai to shi kenan kuma kun samu ladan daidan da suke in ku sun yi kuskure to ku kun samu ladan su ko sun wato wato su ne ya ta waya su shiga wasan littafi shi yasa wanda haƙƙinsa a ce limanci kuma ya zamo a sa wani ba shi ba zai iya bayuwa zuwa fitina sun an sa jin ya zamo bai dace a sa shi limancin ba to sai ya zama su mamumai dai da suka bi shi sun samu sallar su cikakkiya amma shi ne yaron ke kansa jari ne ya ruwaito wannan hadisi a haka nan abu dawo shi ma ya ruwaito wannan hadisi an gama daga sofana Allah ya kare ta a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ba daidai ba ne ga wani mutum ya ce zai duba cikin za a gidan musulmi sai ya tambaye shi idan shi wanda wato idan ya duba yana daga waje ya dubi cikin gidan mutane sakar da hana an ɗaya da ake ya shiga ɗaya ne da ake ya shiga ya za ka je ka bar wannan ma da ake za a harbe shi sai ya bari zuwa aka tsaya wani sabon ido to wannan idan nasa ya tafi a banza don ko shi ya jawo abin da aka yi masa kada mutum ya zuwa mutane rimanci ya ko ɗauki kansa da yin addu'a su bai musu ba in ya aikata haka su hakika ya haɗince su ba ne da mutum ya fara sallah alhali yana jin bawali ko gaji ya je ya bawalin ko gaji ya so sake a lola ya zo ya sallah sun da abu dawon su suka boyito wannan hadisin إمامة العبد والمولى والأعمال والرأس والسجين حكمت لمن باوى باوى يومتها لمن ko wanda da asali bawa ne aka yanta shi ne hukuncin ya mutane limanci ko ne ka kawo ya mutane limanci ko mace ke limanci ko yaro wanda bai balaga ba ya limanci to duk anan za a yi bayani game da limancin waɗannan Aisha ta ce ita kaga Aisha to Aisha ta kasance wani bawan ta yi ne mata limanci sunansa zakawani idan zai karatun ya karɓar ƙur'ani ya duba Buhari da Imam Shafi sun waito wannan hadisin wajen nalikawa a sallah kafarilla a ɗau ƙur'ani a duba don a yi karatu karajiya ne sai fa idan fatiha ce ya kasa kaiwa to ga qur'ani a gabansa to wannan ba makawa sai ya kai fatiha ko da dubu qur'ani ne amma ta musallan ta nafila to wannan akwai kauri a masa ba da cewa in kin farko da ya fare ta ba da qur'ani ba da to daga baya da qur'anin karajiya ne amma da ban farko da qur'ani ya dauka ya fara to wannan ba karhanci a sannan ba karhanci amma sun shafi'awa su tafi zuwa cewa ma gaba ɗaya ba karanci kuma da shi wannan hadisi akwai ƙarin wata hujja ga malikawa a ciki duk irin yadda da kawa ya san qur'ani ko ya san addini bai kai ka ba aisha ba amma da matsayinta ta sa ba wannan nata ke mata limanci ashe wannan ya nuna mana mai kenan ya nuna mana cewa mace ba ta limanci don ko idan na mace tana limanci ai aisha sai ta ta fi da kawarin ilimi ta fi shi ƙur'ani to an kama daga bayan umara Allah ya kare da a gare su Allah umara ce yayin da muhajirai na farko suka zo wato asuba wani sunan waje ne a guba kafin annabi ya karar ya zo madina Salimu mai ra'ayi zai fata shi yake musulmanci. وكان أكثرهم قرآنا يأتي يوم قرآني هو شيء سالم هنا شكون وندس كحتى شيء قرآن وهذه أبو داود سوى يكون حديثا أنا أنا بن مالك الله قال ذاك ليش سؤال صلى الله عليه وسلم ya nada ablanin ummi maktumin ya ringewa mutane limanci alhali ablanin ummi maktumin makaho ne a ce limancin makaho ya halatta abu dawud da imam ahmad da ibn ibn su saboto wannan hadisi wannan hadisi na anas ibn malik an kama daga abdurrahman da abdalin Allah ya kara da a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan ziyarci ummu waraka yar abdullahi ibn al-hal a gidanta take tana nema manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi mata izini a cikin rukun wanda zai dinga yi mata kiran sallah manzon Allah ya sanya wa ummu waraka ne mata kiran sallah ya umarce ta an ta umma ala dariha cewa ta ringa wa mutanen gidanta limanci ta sabirin imam da musalla al'ali tana ita ce limamu wani wurin wanzu wanda cikin wanda suke wa sallar hata ne kiran sallah da ya kasance na koyi da ita tare da mutan gidan wannan hadisi ya nuna mana ashe limancin mace ga maza ma ta inganta limancin mace ma ga waɗanda suke maza ya inganta Muzani almajirin imam shafi akan haka yake cewa ba ta rasa irin limanci haka na abu sauri haka nan dabari mafi yawan malamai suka ce kai mace ce wa maza limanci ba daidai bane ba ta inganta ba saboda hadisin da ibnu majah ya ruwaito la ta umman namra ato rajula ba dai imra la ta umman namra ato rajula ba daidai ne ba mace ta yi wa namiji limanci saboda kuma hadisin buhari da tirmidhi wanda zai zo fil imarati ashabul imara lan da manzo Allah ce lan yufliha daga aflaha ne rubai bayan za a yi mutane su nasara wanda suka sa lamarin su ga mace wanda lamari ne kuma a musulunci ya fi girma ba sallah ta farilla ba a ce an ba mace ta limanci ai an ba ta wa umu waraka da aka faɗa a hadisin nan tana yin sallah ne da matan gidanta kawai ya zo ta hanyoyi daban-daban masu yawa cewa wata a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mummune radiyallahu anhu na ajma'ina ta kasance tana yin sallah tana limanci ga mata hakika da rukuni ya ruwaito da shi da bayaki cewa aisha ammatin nisa ta yi wa mata limanci sai tsaya a tsakaninsu a sallah ko ta farilla inda abin shi ya ruwaito haka nan hakim daga da'u cewa aisha ta yanzu duka mutane limanci da tsaya tare da su a sau liman mata kenan ko da wanda suka ce ya halittar mace ta zama liman ba za ta wuce gaba ba a garazaki ya ruwaito da imamin shafi'i daga hujairatu qalat hujairatu tace ammatuna ummu salamata ummu salama mata manzo sallallahu alaihi wasallam kai mana limanci a sallar da asar sai ta zai a tsakaninmu Muhammadu Rasul ya fi hadisi daga Aisha cewa Aisha ta kasance ta ne wa mata limanci a watan Ramadan wannan sallar ta nafila ce kenan ta tsaya tsakiyar su tsakiyar su Al-Razak ya fi hadisi daga Ibn Abbas. Ibn Abbas yace ai ba ne idan mace ce wa mata kamar ta limanci. Sai ta tsaya daga tsakiya. Sai da alamin haza ya bayyana daga wannan kenan cewa mace ta iya wa mata limanci a kowace sallah sai dai za ta tsaya ta tsaya tsakiyar sahunsu. Domin haka din ya fi tunce ta. wal'aula amma abin da ya fi gabata ake ta dan wuce gaba kaɗan don a gano bambanci tsakanin liman da mamu amma malikawa su suka ce ina ai wancan hadisan da aka faɗa hadisin nan na ibnu maja na ta umman namura aka rajulan ya ɗau umuri ɗayan za a gabatar da shi akan duk waɗannan hujjojin musamman shi imam malik ce ya da mata tsewa malamai gaggan malamai a madina amma iya ganin sa bai ga wata ta ne wasu wani limanci ba ko a sallan nafila yace matan nan da ya tara ya tarar a madina sun karba ne wajen manyan ƴaƴan sahabbai wanda yake sun karba daga mahaifansu su kuma sun karba daga manzon Allah idan da a ce haka wani aiki ne da ya dore ai da ya ga ko wata ce a cikin su tana yi amma shi bai gani ba shi yasa malikawa suka tafi akan cewa mace ko a nafila ce ba ta da damar ta yi limanci kuma ko da ga mata ko da ga mata kamar ta to قال عبد الرحمن عبد الرحمن بن حلاد يتي يا جماعة متى كان صلى ورسول كتب يا يا توفى جيوه rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito hadisin da hakim da ibnu zaima ta wasa ya ce ya ibnu zaima ta hadisi ne ingantacce an ta daga abin salamata Allah ya kare shi a gare cewa su abu da salamata sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wato da banu jurri ya da suke nufin juyawa su koma kafashen su suka ce ya rasulallahi waye ya dace musa ya ringa mana limanci manzo Allah yake da su wanda bi ku yin tarawa ga Qur'ani ko wanda bi ku riko da Qur'ani a wurin sallama ta yace ya sai zamo ni na fi yawan tara Qur'ani sai ka gabatar da ni musulmanci alhali ina yaro ba ni ina ina sanye da wata riga min jami'i bayan da za a yi balo jamin sai taro a ce gani a wajen taron sai in dai za a yi sallah to ni za a ce in limanci ne mutuna wa janazu su sallah kuma haiki zuwa yau haiki zuwa yau wato wannan shamla sai masa ita aka yi yana munna da ita saboda da aka ce ringa limanci to yan riga da take a jikinsa gajera idan yi ruku sai da sai ringa fitowa sai wata mace ta ce da mutanen sai da limami na kudu Allah ku tare mana al'aurar sana sai ya dinga sallah al'aurar sa tana bayyana to sai suka haɗa kuɗi suka ce masa riga ya ce ya yi gwamna da rigar nan sai ya sa ta sarrufe masa jiki to Abu da ya rawaito wannan hadisin da Nasa'i wata Buhari da Nasa'i Abu Dawud da Dara Kudi suka ce sallah da take ta farilla wajiba ce a bayan duk musulmi na kirki ne ko mabannace ko da yana aikin manyan zunubai malikawa na farko suka ce a yi sallah a bayan wanda yake ba su gudu jari hannun sallah ba inganta ba amma da yawa daga malaman su na daga baya suka ce a a sallah ta inganta sai dai akwai karhanci domin dubul mamuni ila limani wurin da limamu ya dace ya tsaya daga liman an gaba daga Abdullahi Abbasin Allah ya kara yadda a gare su a Abdullahi Abbasin ya ce na fara zan halata mai muna mata annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam wato mai mulki yar harisu ce uwar Abdullahi Abbasin ummul faradi ita ma yar harisu ce shi yasa duk uban su daya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na sallah da daddare ya tashi ina sallah tare da shi daga hagun na za a hagun da shi sai ya kama kaina ya dawo da ni dama da shi wannan hadisi mutum da duk sun ruwaito buhari da mutum na buɗa da sun biyu da na fa'i an gama da saboda saboda mini dundune Allah ƙara yadda a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu in mun kai mutum uku ɗayan ya wuce mana limanci kan muke zani sallah daidai ga shi muna mu uku sun mu ya ruwaito wannan Anas ibn an kai daga Anas ibn Malik Allah ya ƙara yadda gare shi yace sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a ɗakin ummu sulaimi na tsaya da ni da wani maraya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu sulaimi ko tana bayan mu ita ummu sulaimi tana bayan mu ko da yaran ba ta jeru ba wannan hadisi mutum wajen da suka waito shi Buhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi an karbo daga Anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ammahu yin masa limanci da ya taba ce daga gidansu ya sanya anas gaba da shi macen kuma ta tsaya bayan su to musulun da abu da su ruwaito wannan hadisin sanan da sun tashi alfasu da rayu